إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanku da asubai barkanmu da shiga sha bakwai ga watan ramadan tafiya ta tafi Allah ya ba mu dacewa shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya yawan Allah su yadda za mu kammala darasi a kan tarihin matan annabawa da matar annabi zakariya da mata annabi zakariya maryam da asha sunan matan kenan maryamu da asha Allah ya kaddara wa annabi Zakariya ya zaɓi mata na ƙwarai ga addini ga ‘yan dangi ne ga kyau na halittar ɗan adam ga ilimi dama wannan iya haɗu da akan mace ai ta zama ta zama gwal ai ta zama mai tsada addini dangantaka nasaba ga halitta da Allah ya mata mai kyau ga ilimi annabi zakariya ya rayu tare da matarsa asha ita za mu ɗauka a cikin matan rayuwa mai daɗi mai sauƙi ishatan tayyibatan radiyatan hani'atan mari'atan cikin shekaru masu yawa rayuwa yardajiya rayuwa mai daɗi cikin kwanciyar hankali duk rayuwarsu ta aure a cike take da alhubbu walhuda wattuka soyayya sun yi rayuwa a cikin gidansu a cikin soyayya da shiriya da taƙawa kuma Allah ya ba su nisan kwana sosai ya daɗe da matar to amma kuma sai suka gamu da jarrabawa na rashin haihuwa komai daidai komai zanzan amma kuma Allah ya rike ‘ya'ya kan abu ya gagara ba abokin ɗauke mata kewa idan mijinta annabi zakariya ya fita ita kadai a gida an ku fere mako amma abin mamaki matan nan ta yi ta haƙuri tana jiran mai Allah zai mata tun da mijinta annabi ne mutum ne mai daraja mai tsada ba za ta iya rabuwa da shi ba saboda babu haihuwa. bata ƙosa ba bata gajiya ba yanda yake son ta yake ƙaunarta har sai da ya kai wajen shekara casa'in da wani abu bai daina addu'a Allah ya ba shi da ba annabi zakariya in ga casa'in kam ai ya kamata a ce an haƙura ma amma annabi zakariya bayan shekara casa'in yana ta addu'a ya ce wannan mata ta Allah ka bani haihuwa da ita. To yayayi ya nemi ɗan, duk macen da ta nemi haihuwa ba ta samu ba, yaya za ta yi shi ne abin da za mu koya a wannan kisar. dare ya kama kowa yana bacci sai tashi yana kiran Allah yana kuka da sauti ƙaramin sauti bi sautin khafi a ɓoye ga ladabi wa Ubangiji ga ƙanƙan da kai wa Allah ya nuna shi gajiyayye ne ya nuna Allah kai mai iko ne duk tsufana za ka iya bani haihuwa ga matata tsohuwa Allah ina nema ka bani ya ce ƙala rabbi inni wahana al'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا يا الله كشينا يا rauni. kashina ya yi rauni saboda na daɗe na tsufa duk ƙashin tsoho da tsohuwa ba ƙarfi yanzu sai ta karye to ai ya daɗe ƙashin ya ce kaina duk furfura matata ma duk furfura amma ya Allah ban kasance shakiyi akan mai ɗauke tsammani akan roƙonka ba ma'ana na sani in na roƙe ka za ka ba ni don kai ne mai bayarwa. Ina jin tsoron wanda za su jibi al'amari al'amari na bayana. Ga matata bakarariyar mata ba haihuwa, Allah ka bani ɗa, ka bani waliyi. ka bani wa zai jibinci lamarina in na mutu ya Allah wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa hab li min ladunka waliya wa zai kula min bayana ga matata tsohuwa bakarariya ba haihuwa sai soyayya da kauna da ilimi da komai amma ba haihuwa Allah ka bani waliyi ka bani majibincin lamari damuwata idan na mutu ya zama na bar baya daman ana neman ɗa ne saboda in ka mutu akwai wanda zai kula da bayanka yana daga cikin manufar samun ɗa ko ɗiya su zama 'ya'yan arziki ta yadda idan iyayensu sun mutu za su kula musu da bayansu ta sa ake so aiwa yaya tarbiya ta musulunci ta imani ta yanda ba za su so zartar da iyayensu ba bayan sun mutu yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya Allah ka bani wanda zai gaje ni ya gaji iyalan gidan Yaquba ya Allah dan da zaka bani a haka din Allah ka sanya shi ya zama yardadde kawai sai ga amsa ta zo masa daga Allah al-aliyul a'la madaukaki mafi'in daukaka ya zakariya إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا أم أنسى أدوارك يا زكريا يا زكريا muna maka bushara da wani yaro har ma mun sa masa suna sunansa ya haya wani abu sai Allah kafin a ɗau cikin kafin a yi menene har an sa wa ɗan suna ma ya haya ba a taɓa sa wani mai suna ya haya a duniya ba sai annabi ya haya shi ne na farko na gaya miki hajiya ki sallama wa Allah kawai duk abin da ke nema ki gaya wa Allah ki bar zancen ki jira hukuncin Allah yanzu duk tarihin nan da muke faɗa bayan Allah nan in sun shiga matsi Allah suke kamawa to me zaki kana hana kanki bacci kina cikin bakin cikin kishiya bakin cikin miji bakin cikin uwar miji bakin cikin abokiya sa'a ki tashi da daddare da ƙaramar murya amsawa duk abin da yake damunki in dai za ki rinka azumin nafila kina addu'a kina tashi da daddare mijinki yana bacci kina miƙewa kina sallah ina miki albishir nace miki albishir nake miki kin gama samu mawaye shedan yake barin su su tashi da daddaren su roki Allah a cikin ku wace ce me wace mace ce mai sallar dare a cikin ku wace mace ne mai azumin nafila litinin alamis a cikin ku saboda ta shiga damuwa bokaye ne suke cinye kuɗin ku da mace ta shiga damuwa sai ta ta nemi boka ki bar Allah ki kama boka matsafa suke cinye kuɗin ku ƙawayen banza suke ɗaukan ku su kai ku wai za a wai za a muku taimako ki manta da hadisin da annabi ya ce duk wacce ta je gidan boka sallar ta kwana arba'in babu kin manta da wannan hadisin dukkin bikin lalace kin sai da kayan ɗakinki kina yawo cikin tsumokara bokayen unguwarku sun cinye kuɗinki ‘yan awakinki da kike kiwo dukkin je kin ba wa boka ɗan taurenki da yake da shi kin kai wa boka ya cinye kuma ba biyan bukata mai kwan a ce bana ba mu da yar hizban nan ne da haka ki mai da hankali ya isa haka a yi bismillah a riƙe shi kawai Allah muke roƙo ya ba mu kyakkyawan ƙarshe kuma ya ba mu imani ya ba mu taƙawa ya ba mu dace Allah ya sa mu yadda cewa shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai hanawa daga duk macen da ta kama Allah ai ta warware ta dace ta samu taufi'i wannan mata baiwa Allah Allah ta kama ta riƙe Allah annabi zakariya shi ma Allah ya kama ya riƙe Allah kuma Allah ya biya musu bukatarsu Allah ya ce maka ko yan hizba laifinku ne ya kamata a samu wasu yara yan hizba da za su tsaya dukkan dangaren da zai shigo wajen karatu a kore shi tun daga waje to amma ku zo ku cinkuda haka ba ba tsari ku zo ku wargaza mana wurin karatu ku wakilta wasu su kewaye masallaci gaba daya tunda ko mata tsoron kadangaru ne da ku mai kwanki bismillah ki rungume shi ma kawai ki rike da hannu ki jefa to me a ciki yanzu nan ba ake cewa a kama Allah ba to ya isa haka in ba ku shiru ba zan sako nawa kadangaren ni ma ta bangare na to ku shiru ashe idan ana neman haihuwa Allah ake nema ba bunne-bunne ba ba rataye-rataye ba Allah shi ne yake ba da haihuwa ya habu liman ya sha'o inasa wa ya habu liman ya sha'o zukur au yi zawujihun zukuranin wa inasa wa ya ja'alu man ya sha'o a wanda Allah ya ga dama ya ba shi ‘ya'ya mata zalla’ wani Allah ya haɗa masa ‘ya'ya maza zalla, wani kuma Allah ya haɗa masa maza da mata, wani kuma Allah ya bashi a ƙimi wanda ba ya haihuwa, ko ba ta haihuwa. Daga ku nema a wajen Allah shi sa ce ya habu, shi kaɗai ne yake ba da haihuwa Allah, shi kaɗai ne yake ba da. Daga bokayen da kuke zuwa suna cinye kuɗinku, da ƙawayen da suke zuwa suke kai kuwa za a ba ku wai maganin sa'a maganin wane ne to karatu ya zo wa'azi ya zo ya kamata a tuba gyara ya ku iyaye na mata mata nawa ne suka nemi haihuwa suka rasa suna nan da yawa amma sun kauce hanyar neman ɗan haka za a lalace a gama rayuwar ba a samu haihuwar ba kuma a koma cikin fushin Allah Allah ya sa wa annabi Yahaya sunansa Yahaya dan gatan Allah babansa annabi shi annabi kuna ta ganin tarihin da muke karanta sai a ce ga annabi kuma ya haifi annabi baban shi annabi ne zakariya kuma da aka haife shi Allah ya ce na dada nada ka kai ma annabi an ce masa yahya ne li yahya la li yamut yahya rayayye mai rayuwa ba wanda zaki ji sunansa ya mutu babu sai dai yahya da in kina so ɗanki ya daɗe a duniya ki buga masa ya haya shi ne bahaushe yake cewa ya hai haba da Allah ya hai ba ya hai sai dai yahya a yahya shi ne sunan daidai to ba wai ba zai mutu ba ne zai mutu to amma Allah ya masa alkawari ko da ya zo mutuwa zai mutu yana mutuwar shahada. Me yasa saboda li'anna shahida hayyun inda rabbih yurzaq. Duk shahidi a raye yake kuma Allah yana azurta shi. Zakariya ko? Shi ne annabin da Allah ya sa masa suna kafin a haife shi. Shi ne annabin da shi ne sunansa na farko a duk duniya gaba ɗaya. ba taɓa yin wani mutum mai suna ya haya ba kafin shi. Babansa ya yi mamaki, annabi Zakariya ya yi mamaki ya ce, A, yanzu ni ɗin ne zan haihu? Annabi Zakariya kai fa roƙi Allah ya baka haihuwa. Ya yi mamaki matuƙa akan ikon Allah. Ƙudurar Allah la taqifu duna al-hududu walhawajizu wallahi ba, ba babu iyaka akan ikon Allah ba abin da ya isa ya tsare ikon Allah kina ganin ki tsofi wannan tukub in Allah ya ga dama sai ya tashi mahaifar taki sai ta ɗauki cikin ya zo ki ta naƙuda kamar yadda ƙanana suke yi ba wani abu bane ba annabi zakariya ya daga hannu ya ce rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imra'ati aqiran wa qad balaghtu min al-kibri aytiya cikin surat maryam ya ubangiji ta yaya zan samu da alhali mata ta bakarariya ne in an ce bakarariyar mace mara haihuwa kuma gashi na kai kaiwa iya kaiwa wajen girma na motsi fuska ta motsi jiki ya motsi ya zama ƙashi ba komai tsufa an cinye lokacin rayuwar haka Allah yake wa ɗan adam ya ce ya Allah ina wannan yanayi matata haka ina za mu samu haihuwa duk wani abin da zai hana ya haihu mala akwai shi zaujun kabir zaujatun harima ma'al ukumi miji tsoho mata tsohuwa ga kuma bakarariya ce tana yarinya ma bata haihu ba to ballantana ta zama tsohuwa tuntunin Allah ya bashi ansa yace kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a malaika yace haka ubangijinka ya fada kuma abu ne mai sauki a wajen Allah kai ma ba an halice ka ba baka zama komai ba tun babu kai abin da ake nufi kama khalaqtuka awwala marratin akhluqu waladaka kamar yadda aka samar da kai a farko baka nan da babu to haka za mu haifa maka danka ma shi ma za mu halitta maka danka ana cikin wannan yanayi ya auri asha wannan mata da muke fada kin san waye asha din asha bintu Imran, ‘yar gidan Imrana, wani Imrana, Imrana mahaifin na na Maryam, wacce na na Maryam mahaifiyar annabi Isa. Ashe wannan asha ɗin, ‘yar uwar ƙanwar na na Maryam ce, ki duba wani ikon Allah Maryamu yar gidan yar gidan Imrana baban Maryam sunansa Imran Allah ya ce wa Maryam ibnati Imran allati asanat farjaha fa nafakhna fi min ruhina to wannan Maryam tana da ‘yar uwa a sha, ita ce matar annabi Zakariya, ki duba ‘yan uwarta ta haifi annabi Isa, ita kuma ta zo ta haifi annabi Haya. Abin da zai tabbatar mana da wannan dangantaka cewa matar annabi Haya, sa'afwan, matar annabi Zakariya mahaifiyar annabi Haya, ‘yar uwa take ga Nana Maryam, ya zo a cikin hadisin Miraj, hadisin mutawatiri da annabi Isa da annabi Haya, manzan Allah ya ce, Ibna Khala, ‘ya'yan ‘yan uwa ne, annabi Isa da annabi Yahya. ‘ya'yan khala ne, khala ‘yar uwar uwa, ƙanwar uwa ko ‘yar uwa. Ashe haka abin ya faru, kai wannan gida ya yi albarka, wannan dattijo Imrana ya haifi ‘ya'yan arziki, ya haifi Maryam, Maryam ta haifa masa jika annabi Isa, ya haifi Asha ta auri miji, Zakariya. ta kuma haifa mamijinta ɗaya haya. Annabi haya ɗan annabi Zakariya. Zaka idan kai sunanka Zakariya'u, to sai ka sa wa ɗanka ya haya, kaga ka haɗa full option kenan. Kai, madalla da miji, irin wannan miji. madalla da mata a sha ‘yar uwanna na Maryam. Annabi Zakariya annabi ne cikin annabawan banu Isra'ila, ita kuma a sha siddiƙa ce mai gaskiya ce cikin manya-manyan mata siddiƙai na bani Isra'ila. haka Allah ya ga dama ya girmama su ya kimanta su ya daraja su gidan arziki gidan albarka suka yi ta tara annabawa ‘Yar uwarta ita ce Maryam ibnatu Imran’ Nana Maryam kun sani ita ce sayyidatu nisa'il alamina, shugaban mata gaba ɗaya na duniya, duk wata mace Nana Maryam ita ce shugabanta, kamar yadda malamai suka faɗa Allah musulama. Ita ce kuma ita kaɗai ce mace da Allah ya ambaci sunanta a Ƙur'ani. Nana Maryam ita kaɗai ce mace da Allah ya ambaci sunanta a cikin Alƙur'ani. Ta rufe ƙofa. mahaifiyarta sunanta Hannatu, Hanna da Ha shi ne ake cewa Hannatu. Hannatu bintu Faqud ibn Mil, wanda labarinta ya zo a cikin suratu Ali Imran. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة وأنا ما هي في أنا مريم كده sunan mahaifiyar na na Maryam Hannatu shine Bahaushe yake cewa Hanne a'a Hanna shine daidai ba Hanne ba Hannatu akwai kuma Hamna da ma Hamna akwai Hanna akwai Hamna binti Jahsh yar uwan Zainab binti Jahsh mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kuma Hanna da haka duk za ku iya sawa ko ki sa sunan yarki hanna hannatu kenan ko hamna hamnatu ko hannatu ko hamnatu ana zuwa makaranta ne don a yi ilimi kuma a ɗabbaƙa ba ki zo kina sa wa ‘yarki suna kande ba a yi haƙuri fa kande Allah haku munyal yawwa wata muka ce me sunanki ta ce shirwa na ce subhanallah me sunan mijinki ta ce angulu a'udhu billahi subhanallah shirwa da angulu ki duba gida mai albarka Allah ya kira sunan yar ita kadai a cikin alkur'ani na na Maryam mahaifiyar na na Maryam kuma ita Hannatu din ita ma Allah ya bada labarinta da kinaya ita ce imra'atu imrana ki duba na na Maryam aka kira sunan babanta a Qur'ani aka kira kuma sunanta a Alqur'ani aka kira aka kawo kissar mahaifiyarta a cikin Alqur'ani إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم القوري تي تشي يا الله ناي باكنشي wannan cikin nawa kaga tana da ciki tace wannan wannan ciki nawa na na harrara shi na yanta shi na bada shi ga Allah in na haifi dan nan ko namiji ko mace kawai bawan Allah a masallaci zai rinka rayuwa da hidimar addini ashe ba laifi bane mace ki sa yarki tana zuwa tana share masallacin unguwarku tana hidima wa addini tana zuwa wajen wa'azi ko tana aikin hizba to ga wannan ita kafin ta haifa ma cewa ta ta ba da yar ga Allah gaba daya kin san wace ce yar Maryamu kin san wace ce Maryam mahaifiyar Annabi Isa da nan nake addu'a nake godiya wa wasu ɗalibanmu wanda tunda muka fara karatu na masallacin nan kullum suna zuwa da asuba sai sun share wurin nan su tsitsince ledodi ne su shishimfiɗa tabarmai su kullum da asuba su suke riga kowa zuwa nan sannan in an bar ramadana kuma kullum juma'a sai sun zo sun shashare masallacin nan mata ne na aure da 'yan mata Allah musu albarka Allah ya saka musu alheri wala ban san su ba ban taba ganin su ba amma labari aka bani wannan abu yayi kyau kwarai duk matar da Allah ya ce miki ta ko masallaci ne kuke da shi a unguwa ki nemi izinin mai gidanki ki rinka zuwa ki share shi ko da ranar juma'a duk maza sun tafi masallaci tunda ke baki zuwa karɓi ma kullum masallacin unguwar ku je ki share shi da ke da makociyarki ku sa turaren wuta ku zo ku rufe in an zo la'azar a jikin shi wallahi sai Allah ya baki aljanna insha Allah akwai masallatai a kusa da ku da gidajenku za ku iya yi shi Allah fa hikimomi da dabaru ake a samu shiga wajensa ai ta hikimomi ai ta ‘yan abubuwa na neman yardar Allah in suna buƙatar ruwa a rinka ɗiban ruwa a zuba musu a share a tsaftace a sa turare a feffesa abin da za a fesa ki koma gida ko kuna da masallacin juma'a ku nemi izinin limamin da kwamitin masallacin ku matan unguwa ku yi kwamiti uku bakwai takwas tara goma ku ce kuna neman izini liman ya gaya mutane duk ranar juma'a da asuba mutane su fita da wuri za a zo a share da sun fita karfe shida kun zo bakwai kun kama shara ku share masallacin nan tas da haraba ku sassa mai turaren wuta mutane su zo sallah su ji ƙanshi sai Allah ya muku albarka ki jarraba ki gani aikin alheri ne gashi na tallata miki yau ga ta imra'atu imran hannatu mahaifiyar na nan maryamu ta yi alkawari ta yi bakance wannan ɗa da yake cikin cikin tafa ba ta san ma waye ba ta ce fa daga balmin ne Allah ka karɓa mun ni iya abin da zan iya maka in baka ɗana ya ta hidima a masallaci shi yasa na na maryam da aka haife ta tana yin wayo kawai masallaci aka kai ta da tare kullum tana masallaci sharan masallaci gurin ibada aikin kenan ba wanda yake zuwa wurinta sai ibada sai abinci kawai ita ta yi niyyar namiji ta so gaskiya aniyar imra'atu imrana hannatu kenan namiji ta so kawai tana haihuwa falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa tana haifa kawai sai ta ce ya ya ubangiji gashi kuma dan abin da nayi ba kancan kuma mace na samu kai buri murna ta koma ciki tace walaysa zakaru kal unsa ɗa namiji ba kamar mace ba ne. Allah ya ce, Wallahu alamu bima waza'at. Kafin ta yi magana, Allah ya ce, ya fi ta sanin me ta haifa, kuma ya fi ta sanin burinta da bukatarta. Ya ke hannatu mahaifiyar Maryam, wa ya gaya miki ya mace, ba za ta iya yin abin da kike roƙon Allah ya baki namijin ya yi ba, to za a sa ta ita ma za ta yi. ashe mace in ta dage za ta yi abin da namijin ma yake Allah ya ce wa inni sammaituha maryama wai ta ce na sa mata suna maryamu kin san ma'anar maryamu abdullahi da maryam da abdullahi duk ɗaya ne abdullahi bawan Allah maryam ma baiwar Allah da aka yi mijinki abdullahi ke maryam shikenan an haɗe suna iri ɗaya wa inni uizuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina neman tsaranka gare ta malama kin ji yadda uwa take yi wa ya ko da addu'a tun fa ranar da aka haifa amma ku yanzu matsalar ku idan kun yi haihuwa addu'ar da za ku yi jariri ma ba ku iya ba sai ki zo ki zazzare ido kina jiran uban yaro shi zai zo ya addu'a ai kina haifanta zaki ta kwara mata addu'a kamar yadda Hannatu ta yi, mahaifiyar Maryamu. Nisan maituwa Maryam, wa inni uizuha bika, ina neman ka tsare ta wa zurriyata ba ita ba da zurriyarta gaba ɗaya mina shaitan rajim daga shaitan jibabbe. Ai ku Allah ya karbi addu'arta. Kin ga addu'ar da ta yi ne Allah ya sa ta haifi ma ɗan annabi ma gaba ɗaya ma. Don tuni Allah ya karɓa. da ta zo haihuwa sai ta haifi annabi annabi isa yanzu Allah bai karbi addu'ar uwa ba to shi yasa hadisi yazo cikin cikin al-adabul mufrad na Imam Bukhari cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye uwa ko uba in sun yi wa ɗansu bakinkin nan akwai albarka wannan ɗayar taki wannan ɗan naki duk abin da kike so ya zo ki ya zama ki taimai addu'a kar ki gaji to amma ana so ku ringa addu'ar alheri kar ku yi na sharri addu'ar alheri iyaye na mata addu'ar alheri kar ai sharri wata ranar raina ya ɓaci a gida wata yarinya ta ta ɓata min rai na na zo ina ta faɗa sai uwar ta zo ta ɗauke ta ‘yar albarka ‘yar albarka tana ta daga tana ‘yar albarka, mana ana mai damun martani, tunda ni ina ta faɗa ina ta barara, ta tana ‘yar albarka, ki daina babanki baya so, ‘yar albarka, babanki baya so. Na ce wa'azi kike mun kuma kafin ma ki fara wa'azin na fara ni ma. Mana tana nuna mun ne, iyalina ne, tana nuna mun kadda in faɗi wani abu, ni uba ne, kadda in faɗi wani abu. Barna ne aka mun na ajiye littafi na da aka yi, aka yayyaga aka yi mun abubuwa. na zo na kama zage-zage nima. An yaro akwai abin haushi wani lokaci. Ko a ɗauki kana cin abinci ka ɗan tashi kafin ka je ka dawo yaro ya zo ya ɗan ɗauki ɗan abincin naka ya kifa maka akan littafi. A juye maka miya akan littafi. Ya za a yi ya ni namiji ne ba zan iya wannan haƙurin ba in ke mace kin iya haƙuri. Inda ba don bai isa duka ba da sai dai jimari kaka kawo. to haka ake so wata ɗanta ya ɓata mata rai ta zo dan Allah shirya ka a ƙarshen fadan kenan aka ce Allah shirye shi ɗin amma da kakkausan murya Allah shirye ka daman zuciyar ta taho maimakon ta zagi sai ta ce Allah shirye ka in za ta ce ɗan iska ce ɗan albarka kawai mata Allah muku albarka ni dai wallahi haƙurin ku nake gani gaskiya mm haƙurin ku nake gani wallahi ka rike yaro a ciki wata tara ya fito ka bashi nono yaro yaro da ya fara haƙuri wai da kai zai fara kina bashi mama sai dai kiji gat ya gatse ka sai kiji ta wayo ya cije ni amma abun mamaki in ta ce wayo ya cije ni nan ba za ta jefar da shi ba wallahi malama sai a cire shi a canja masa nonon sai a bashi wani kuma shi ko dan duniya dan zamani in ya sha ya sha sai kit sai da ciza kana da cizon kuma du ta manta eyi in za ta kwanta bacci ta kawo ɗanta kusa da shi daman duk matar duk mijin da matarsa ta haihu tana da jego tana shayarwa sai dai hakuri ɗanka ya fi ka kusa da uwarsa shi kam kullum yana makale da ita shi ake saurara to shine gwamna a gida ya hana ta bacci ki ga mace ta shiga ban ɗaki wanka tana da yaro jariri ko yaro mai zama saboda in an tafi an bar shi kuka haka za ta shiga ta ajiye shi a gefen ban ɗaki tana watsa ruwa tana watsa ruwa tana za ta tafi makaranta ko za ta yi tana masa wasa to ya za a yi ta gama shirya shi ta sa masa hoda ta sa mai kaya sai ki ji burr gudawa ta ce wayo Allah ya kashe ni ya ɓata kayan haka za a cire kayan a ɗauka a je a ɗauko wani sabon kaya kuma a sa masa ni ba abin ku mamaki yake ba ni ce waɗannan kamar ba mutane ba haka jinin ku Allah ya yi ku ya mace shi yasa ko makaranta ce aka buɗe irin nazari nazari ina na sha ba da shawara wanda suka fi iya haƙuri da yara ƙanana su ne 'yan mata sun fi jure wa yara ba ta iya fushi da da akan yaro kuma da wahala ki ga mace tana hantarar yara tana cin mutunci da wahala in ko tayi bata dauko halin mata ba amma namiji kam akwai rankwashi da zagi to duka wannan abubuwa da kuke yi ba a banza kuke ba Allah zai ba ku lada Allah zai ba ku lada ki rike mai lafiya ki rike mai larura ki rike wannan ki rike gashi nan dai bakwa gajiya ki haifa ya tafi a sallame shi a dada haifa ya tafi a sallame shi a dada haifa ya tafi a sallame shi yanzu ki duba wannan tsohuwar matar matar Annabi Zakariya din nan an tsufa an tsufa amma ita dan take so kuma muna fatan Allah ya biya ku da gidan aljanna wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim shikenan To wane ne babanta? Baban ita matar annabi Zakariya, wani mai bauta ne a banu Isra'ila mai bautar Allah, kuma dattijansu mai suna Imran, mai taƙawa. Wannan Imran ɗin fa shi ne ta tsatsansa ta dangantakansa Allah ya fi da annabi Isa. shi za ake so duk wanda zai aure ya nemi dangantaka da tsatso mai daraja tsatso na albarka ko dai ya zama kakan yaron mai ibada ne mai addini baban shi mai tsoron Allah ne mai takawa ne ba sani ko kuna ganewa idan ɗanki zai yi aure ki fai bincike a gane gidan gidan arziki ne gidan kirki ne gidan kunya ne gidan kamewa ne gidan daraja ne gidan mutunci ne saboda jikoki sukan gado kakanninsu kasa wani lokacin za ga iyaye sun makale suna so su haɗa zuri'a da wani gida saboda suna tunanin irin wannan yanzu wannan imrana ba annabi bane bawan Allah ne dattijo amma mai bauta a banu Isra'ila mai ibada kuma dattijo ne waye zai kyamaci haɗa zuri'a da shi wani ya zo ya ce wani ya ce wallahi Allah ya sani ba wai don wani abu ba yanda kake da addininka da tsoron Allahnka nake sha'awar zuri'a ta ta haɗu da zuri'arka ga ɗana nake so a bashi dama ya nemi yarka yace kawai ni jini nake so na hada da kai saboda ni ma a cikin jikoki na in samu mutanen kirki mutanen arziki irinka shi ba ba fa shi bane fa za a aura ba a'a diyarsa ne dan ana tsammanin mutumin kirki yarsa ma za ta haifi yayan kirki ai gidan mutanen arziki ne ai gidan mutanen malamai ne ai gidansu gidanen mutunci ne da haka ba wai kiga saurayi a bakin titi ki zo ki rude kina son sa yanzu ƴan mata fa da yawa wasu fa sai su zo su auri mutum amma san nasabar sa ba ba san dangantakar sa ba wata mata ta ce wuuu tab mala an yanzu an daina bincike ai in dai ka samu in dai ka samu garanti kawai ka samu saurayinka mai san yarka da dan haskensa da dan dama damansa kawai mala yaushe za wani bincika iyaye a ina aikin yi asara ba karama ba kar ki bari danki aure gidan da ba san su ba kika je kika auro gidan mutanen banza ba mamaki jikan naku shi ma ya zama na banza da haka kuma ke ma ki kokari ki zama ta kirki ta kwarai yar arziki sai Allah ya taimake ki Allah ya sa kuna ganewa to kun ji wannan gidan Allah ce zikiru rahmat rabbika abdahu zakariya izna da rabbahu nida'an khafiya wannan Allah yana bada labarin addu'ar da annabi zakariya yake kafin a haifa masa annabi yaya tare da matarsa suke yi qala rabbi inni wa hana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya لم نجعل له من قبل سميا قال ربي النبي زكريا يجي أنا يكون لي غلام تيا يزن سامدا وكانت امرأتي آقرا ما تاتا بكراري ياتي وقد بلغت من الكبر عتيا غا صوفا غا جرما يا زومن الله يجي قال كذلك قال خلقتك من قبل ولم تك شيئا شيء سورة مريم ana cikin wannan yanayi sai a sha ita ce matar annabi zakariya mahaifiyar annabi yahaya yar uwar nana maryam kawai sai ta fara jin alamar cikinta yana mata ciwo irin na masu ciki ta ce Allah ya karbi addu'a yau gani ina ciwon ciki irin na ƙananan mata masu ciki kawai sai ta tashi ta kama gode wa Allah akan nawali da ya mata nawali shine ata kyauta Allah ya kaddara cikin da za ta samu annabi ne cikin da ‘yar uwarta na na Maryam ma za ta samu annabi ne. Kuma kin zauna abin mamaki malama? Lokacin da na Maryam ta ɗauki ciki, da lokacin da ita a sha ‘yar uwarta ta ɗauki ciki, a lokaci ɗaya suka ɗauki ciki kuma duka Allah ya ba su annabawa. A lokaci ɗaya, fi anin wahid. ta ce ta yi ta mafarki Allah yana nuna mata wai ɗan da yake cikin cikinta wai yana ta sujjada. A'a, ɗa a ciki yana ta sujjada? Imamu Malik ya ce, Balagani anna Isa ibn Maryam wa Yahya ibn Zakariya, labari ya zo min da Isa ɗan Maryam da Yahya ɗan Zakariya, ibn khala ‘ya'yan inna ne, mana ‘ya'yan ya da ƙanwa ne, gidansu ɗaya, waɗe ba ɗaya. Maliku ya ce wa kana hamluhu ma'an, tare aka ɗauki cikin annabi Isa, tare aka ɗauki cikin annabi Yahaya. imam malik yace labari kuma ya zo min cewa mahaifiyar annabi yahaya ita asha ta ce wa nana maryam ta ce ni fa na ga abin da ke cikin ciki na a nan inda imam malik ya yi bayani ta ce ni na ga abin da ke cikin ciki na yana sujjada wa abin da ke cikin cikin to ma'ana sujjadar sai Allah ya nuna wa ita mahaifiyar annabi zakariya mahaifiyar annabi yahaya ɗan da ke cikin cikinta yana sujjada wa ɗan ‘yar uwarta shine annabi isa to wannan me yake nunawa malamai suka ce a zahiri yake Allah ya nuna musu cewa ke a sha ɗanki darajarsa bai kai annabi isa ba ma'ana annabi isa ɗan na na maryam ya fi ɗanki daraja shi yasa kika ga ɗanki yana yin sujjada wa wa ɗan ƴar uwarki shikenan kawai Allah ya ba wa annabi Isa fifiko da abubuwa kamar haka yuhil mauta shine annabin da ko abu ya mutu zai iya raya shi haka Allah ya ce ya raya matacce waye annabi isa yana warkar da makaho yana warkar da kuturu duk annabawa ba mai wani abin sai shi annabi isa don haka wannan fifikon ya sa Allah ya kaddara a cikin ciki fa annabi haya yana masa sujjada Allah ya girmama annabi Isa. Annabi Yahaya ya tashi, ya yi rayuwar samartaka akan shirya da taƙawa, har sai da ya zama sayyidan wa hasuran wa nabiyan min salihina. Ya zama ɗa shugaba katangantacce ba ruwansa da harkar mata, kuma annabi ne cikin annabawa salihan bayi na ƙwarai. wannan shine takaitaccen tarihin wannan mata baiwar Allah matar annabi zakariya ƙarshe dai kin ji ita ma abin da ta haifa annabi ya haya ta haifa mijinta annabi zakariya ɗanta annabi ya haya kuma mun gane cewa da annabi ya haya da annabi isa sa'annin juna ne kuma mun daɗa ganewa ‘ya'yan ‘yan uwa ne ‘ya'yan wa da ƙanwa ce ‘ya'yan ya da ƙanwa ce kamar da ke da addanki ku haihu lokaci guda ‘ya'yan ke ɗanki ita ma ɗanta kun ga ‘yan uwa ne aiko to haka annabi yahaya da annabi isa suke Allahu akbar Allahu akbar Allah ka mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka sa aljanna makomar mu Allah ka ji kan iyayen mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh